نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شارع وزن القيلة وجراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نبي الهدود فإن بطن وليلات إلى 28 ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'usulun kalam wannan shi ne darasin mu na nawa sha bakwai malam ya ce wa nasu idan ratu mutane idan suka mutu yi ba a tuni za a tara su Mana yana daga cikin abin da za ka ba da gaskiya da shi cewa mutane in suka mutu to kuma Allah zai tada su domin ya masu hisabi ya masu sakayya a bisa yadda suka gudanar da rayuwarsu a duniya ka yarda da haka idan ba ka yarda da haka ba ka shiga uku domin wannan rana za ta zama to ranar baƙin ciki gare ka dan ba ka yarda da ita ba saboda haka ka yarda da cewa in ka mutu kuma Allah zai tada kuma yadda da can ba kanan Allah ya kawo ka to haka kuma in ka zo ka tsaye kuma Allah zai kara ta daga can gaba kaka da bari kaka da bamba ma guje kafin kaka yadda ka dauki aƙidar mutanen da suke sa hankalin su ciya za a cewa in mutum ya mutu ya zama kasa kuma a taya shi kaka yadda ka dauki wannan muguwa aƙida ne aƙidar banza ci ba ta da mahita Wadalilu malam ya ce dalili akan wannan magana cewa mutane idan suka rasu za a tada su. Ƙaunar ta'ala faɗin Allah subhanahu wa ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Min Allah ta'ala ce daga ƙasa khalaqnakum muka rice. ma'ana daga ƙasa muka halicci asalin baban ku Adam daga ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci shi khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun Allah ya halicci shi daga ƙasa Allah ya ce mai ka zama to Adam sai kasance Adam kuma Allah ya ce ya yi wannan su ina khalaqanakum min turab ya yi wannan su in kuntum fi قريب من البيت فإنا خلقناه idan kuna cikin kokonto kamar da tashin mai kiyama Allah subhanahu wataala ya ce to gode muka mace ku min tuwa daga turkuwa daga kasa Allah subhanahu wataala ya halicci ma'ana ya halicci asalin baban domin Allah ya nuna muku cewa Allah yana iya abin da ya ga dama duk abin da Allah ya ga dama yana yi Allah zai mai da ƙasa ta koma halitta mutum mai jini da tsoka mai jijiyoyi da yamaji da ƙasusuwa ga jikin shi da fartuna da gashi kuma duk da ƙasa ne Allah ya ce duk da samun mai wannan kuma ta yi ba dole ba domin ita ma baiwa Allah ce Allah ke juya ta yi sarrafa ta yadda ya ga dama to daga ita din wanda kuke cewa in kuka zama ita yaya ne za a maida ku Allah ya ce da ita ka biki ita ce asalin halitta babu ku Allah ya maida Allah ya maida ta ku to ina ga ga ku kuma kun koma cikin ta kun dare da kuma ita ya ku amma ba wani abu ne ba wa fiha Allah ya ce kuma fiha a cikin kasa da idu ku za mu maida duk wanda ya mutu ina ke sa shi cikin kasa abu da ƙasa ko a mai kabari ko a mai lahari ko a sa ya tsakiya ko a sa ya gefe a gera mai gurguna bululuwa ko na suminti ko na laka gwargwadon al'ada ko kuma a samu ainihin kasaji kasko kasko a zo a jejjera ko a samu tabarma a sa sa'annan a kawo a kawo ganye a baza sannan a kawo kasa a don daddalawa ana bugawa ana tattayewa kurare ka motsa fuska dawo ana makari saboda ko da kayi wari wari ba zai fito ba amma yana fatan ka dawo kai wanda ya mutu ba zai dawo ba dan dai abin ba yiwuwa ne baka ke wurin sa naka na kusa da kai ka ya tara amma duk da kana so kuma sai ka zuba da duk sai ka ware sai an taro ka wa biya dohi kwala ya ce kuma cikin ƙasar da za mu ne da ku wa mina daga cikin ƙasa na kuritu ko za mu fitar da ku tawratal ukhra wani lokaci na daban saboda ke na wannan aya da rini ce akan cewa mutane in sun mutu Allah zai tada su wa qawluhu ta'ala da kuma maganan Allah subhanahu wataala da yace wallahu anbatakum min al-ardi nabata Allah yace Allah ne ya tsiro ku daga cikin ƙasa tsirowa ba ne Allah ne ya fitar da ku daga cikin ƙasa ba na ta da mina farakana kuma أنبتكم أخرجكم من الأرض إخراجا Allah ne ya fito ku daga cikin ƙasa kamar yadda Allah yake hito tsirrai daga cikin ƙasa ciyawa don haka kuma Allah ya hito ku daga cikin ƙasa thumma yu'idukum fiha sannan Allah subhanahu wataala ya mayar da ku a cikin ƙasa in kun mutu wa yukhrijukum ikhraja kuma Allah subhanahu wataala ya hito ku hitowa daga cikin ta a lokacin da ya so ya tada wa inna ma hiya zajratun wahida Allah ya ce tsawa ce guda ɗaya za a yi kawai Musa ce mala'ika za a yi wa ilahum bisaya sai kaga mutane ga sunan duk sun hito daga cikin ƙasa duk ga sunan saman ƙasa gaba ɗaya kamar yadda muke haka kuma nufikha fihi ukhra wa idahum qiyamun yanzurun Allah ya ce sa'an wato a yi wata busa ta daban sai kuma kaga mutane ga su nan tsantsai suna kallon junansu wata aya bai inda ma yi yanzu da wata mu'ida wa idahu yan duru sai ga mutane suna kallon junansu da aka yi wannan busa ne qalu ya wale na hada ya wudi hada ya wul fasl alladhi kuntum bihi tukadibun da aka wadannan ayoyi guda biyu kaɗan daga cikin ayoyin alƙur'ani ne masu ɗimbin yawa masu tarin yawa wanda Allah subhanahu wataala wato ya sanar da mu cewa idan mun mutu za mu tashi idan muka tashi kuma tashi ne tadawa ce Allah zai mana domin ya mana hisabi kuma a yi mana sakayya a bisa yadda muka yi rayuwar mu a duniya a bisa tsarin da Allah yake so muka bi wannan tsarin muka rayu ko kuwa a san zuciyarmu da tsarin mu muka bi muka gudanar da rayuwa wannan labari sai mun je mun tsaye gaban Allah subhanahu wa babu wani da zai wucewa gaba Allah mutum sai Allah ya mashi tambaya wa qifuhum innahum mas'ulun Allah ce ka tsaya mutane tambayi su zai kaji a tsaye da mutane ya ta tabbata ana son Allah ce a tsaya na gurin tambaya za tambaya za a bisa halayenka masu kyawu bisa aƙidar ka da tauhidin ka mai kyawu bisa kyawawan ayyukanka da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka ka yadda Allah ke so ko baka yi ba za ka bayyana ma Allah subhanahu wata'ala abin da ka aikata Allah ya samu amsa da gaugawa ko mai amsa amsa mai kyawu wa ba'da ba bayan an tara mutane kuma muhasabuna za a yi masu hisabi hisabi za a yi hisabi shi ne lissafa ma ayyukan za a lissafa ma kowa aiki shi za a kididdige ma da abin da fi wa majziyuna kuma bayan an tada mutane mutane za a sassaka musu biyabarin da ayyukansu bayan yin hisabi to sai jaza'i ya biyo bayan shine sakayya ko ba haka ba dama ai aka yi lissafi ga abin da ka aikata ga abin da ka aikata ga abin da ka aikata ga shi da jarin rubuta ana ta karanta maka misali ba a ga mai birnin jari wani za a yi ta karanta mai kyawawa a ta karanta mai haƙar shi wani kuma a karanta mai mai kyau a karanta mai mu a karanta mai kyau a karanta mu a karanta mai kyau a karanta mu haka ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to kawo ayyukan kasari da yi mugaye shi ke ka tsira wani kuma a ce a mugaye ayyukan kasari da yi kyawawan ayyukan da saboda haka ka hallaka Allah ya kiyaye to da haka kenan ya ga hisabi to sai kuma a yi sakayya sai a ce mai kaza ka tai dama ka tai aljanna mai kaza ka yi hagu ka tai wutar jahannama an da kiyaye wa dalilin qawluhu ta'ala dalili shine maganar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya ce dukkanin abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai dukkanin Allah ne shi kadai Allah ya halice su Allah ya mallake su kuma Allah ke juya su yadda ya gada da samman da abin da ke cikin su da kasai da abin da ke cikin su mala'iku gaba ɗaya kan Allah ta'ala ya halice su bayan Allah ne kuma Allah ke juya su aljannu haka nan mutane haka nan kwari haka nan tsuntsaye haka nan dabbobi na gida da na daji haka nan duk wani abu mai moci kai da ma wanda ba ya mocin da mai hankali da mara hankali gaba ɗayansu na Allah ne kuma Allah ke mallakar su ba wanda yake da iko kansu kuma ba wanda yake juya su ba wanda yake karkata akalarsu sai Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya komai na sai na ga Allah liyajziyal ladina asa'u domin Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanta ma waɗanda suka yi mugun aiki bai ba amilu da abinda suka aikata mana Allah ta'ala ya yi duniya ne saboda ni saboda a yi ayyuka masu kyawu to wanda ya zai samu kyakkyawan sakamako wanda kuma ya ƙi to zai samu mummunan sakamako irin yadda ya aikata ya za mu faɗa mutum zai samu wa ya jaziyar ladina ahsanu waɗanda kuma suka yi aiki mai kyau Allah ta'ala dan ya saka musu bil husna da ainihin sakamakon da yake shine mafi kyawun sakamako to kaje dalilin cewa na an mutu aka tashi akwai hisabi kuma akwai ni akwai jazai akwai sakayya akan ayyuka wanda ya aiki mai kyawu zai samu kyakkyawan sakamako wanda ya mugun aiki ya bari zuciyar shi tarin jaye shi ta abin da ya ga dama ya manta da haƙoƙin Allah a kan shi da tsare-tsaren da Allah ya tsara mai yadda za a yi rayuwar da shi ke shi ya dama kan shi rami da tsari hamfari da su duk wanda ya aiki mai kyawu to ya yi aiki mai kyawu dan kan shi wa mana sa'a faraiha wanda kuma ya mummuna aiki to mummuna aikin sakamako zai koma mara shi amma rabbuka bai ballami lil abid Allah ma da cinka ba zalimin kowa ba ne, Allah ba ya zalunta kowa. Adalci Allah yake ba kowa da kyautatawa. Wa man kazzaba ko wa man kazzaba duk wanda ya karyata bil ba da tashi alkiyama yace ba ba alkiyama. Kafa wannan ya kafarta da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu dalili qawluhu ta'ala shine magana Allah ta'ala za a mallabi na kafaru Allah yau albu kafarai sun bugi gabansu sun yi kirari sun yi kuwa sun fada da babban murya cewa lalle ba za a tada su in sun mutu ba za su tashi ba mana sun zangi cewa wa kanu ya kudu da a idamitna wa kunna turaban wa iqaban a inna la mabu'un aw aba'un al-awwalun sun zangi cewa shi idan muka mutu muka zamanto turkuwa muka zamanto ƙasusuwa muka rididdige gaba ɗaya kashin ma an ka ɗauka da ka murza sai aka sai koma gari shin in muka yi haka za a tada mu kuma za a tada mu da mu da uwayenmu da kakanninmu da kakannin kakanninmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu walin alawali wala kirina la majmu'un kaga musu mutanen farko da mutanen ƙarshe lalle sai an tattara su gaba ɗaya ila miqati yawmin ma'lum zuwa lokacin wata rana sananniya sai an tara su gaba ɗaya Wani Allah ce wa ƙalar ladina kamar a idan kunna tuwaɓa wa aba'una a inna la rukhrajun laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qablu in hadha illa asatirul awwalin kafirai kaga Allah ta'ala sai ce musu kafirai waɗanda suka kafirta da Allah sun ce idan muka zamanto ƙasa uwayenmu ma da kakanninmu suka zamanto ƙasa shin za a hiddo mu daga wannan ƙasa ɗin mu koma masu rai a irin wannan alƙawari an yi mana shi tun gabanin a yi mu an yi mu uwayenmu da kakanninmu ba komai bane ba ce ta tsuniyoyi irin na mutanen mutu sauran kabarai sun wani wurare da dama yawa ba za a tada su wani sun mutu wannan ma Allah ce za a gallari da kafaru kabarai sun raya sun yi bugun gaba sun fada da babban murya cewa lai ba ku ba za a tada su ba Wani Allah ta'ala ce bale a ce masu ke sai an tada wa rabbi kuma na rance da Allah maliki na a gaya masu la tuba kun wallahi sai an tada tabbas ya tara Allah da ya kawo ku duniya kuma shi zai ku lahira Allah da ya tara ku ya ba ku rai a duniya shi zai ba ku rai a ranar lahira kuma la tunabba'unna sa'annan lalle sai an ba ku labari bima amiltum game da duk abin da kuka aikata duk abin da kai sai an baka labari tiryan tiryan sannan kuma a miƙa ma littafi kuma ka karanta tiriyan tiriyan tun daga zamanin balaga ka lokacin mutuwa duk abin da ka yi an ƙididdige maka shi wa kulla insani nalzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqihu mashura haji Allah ta ala ce kowa mun rataya mai rubuko da shi nan cikin wuta. Rana da kiyama za mu yadda mai shi littafi ne ga yana buɗaɗɗe ya buɗa yana karantawa. Yi tsara kitabar. Ko yaron da ya iya karatu. Ko ba ga yara na dole ka karanta. Dole rana ce ta adalci. Ka karanta da kanka a ce ma yaya. Ka ce duk kayi gaba ne duk ka tudun kayi abubuwan gaba. babu ruwan da aka tsaga maka kenan sai ka zaɓi mako maka yi yau abin da ka yi kaza sai an baka ya bai duk abin da ka yi wa waje duba amilu haka mutane za su samu da abin da suka aikata cikin littafin da suke karantawa ga yanar an kawo shi wala yuzlimu rabbuka ahada Ubangijin ka Allah ba ya cutar kowa. Abin da aka rubuta din nan ka aikata shi. Sallah ta farilla ta nafila karatun Alƙur'ani zikirin Allah tasbihi da haidala da sadaka da zumunci duka ka yi duka ya igantaka iri iri. Duka ta nan da rubuta. Shakkiyanci iri iri. Tsageranci. Rena mutane rena Allah da manzan shi. yana alƙur'ani wargi da su duk ga yana wargi da hukunce-hukunce duk ga yana duk an kawo babu wani wanda za a raga maka domin abin da ka yi ne dama Allah ta'ala ya kawo ka duniya ne don ka bauta mushi don ka yi biyayya gare shi ga annabi shi da kuma kajiya to kuma da inda kai ana biye da kai ana larwa ana rubuta waɗanda aka hada su su fara rubutun su rubuta abin da kake aikatawa su faruwarsu da abinci faruwarsu da ruwa ba ba za su wuce wannan ba su gajiya la yafturun mala'iku ne aka haɗa kai su su ba su gajiya ba yana yana su saman bane waɗanda suke gajiya kuma da ciya su ce a wani hagu waɗanda ba su rabuwa da inda sa ya haddari haka kwanta ba su gajiya tsawon rayuwar ka kuma kaga su ma masu da su sama me suke rubuta sunanka sunan babanka sunan kakanka shekarar da aka yi ka aikin ka matarka yayanka su ke nan ma kowa a wuce wurin wani amma zai gaba saboda yan adam ya sai su gari wannan mala'iku ta abin da kai duk kai da ka kaje kai nan kai nan suna rubuta suna biye da kai suna kai duk magana da kai suna rubuta da aikin da duk motsawa ka suna rubuta aga ba cuce ka ba ba zalunce ka ba aikin kai ja maka aikin ka ya dama ka mutu a san bahaushe ya ce da abin da wale kiri ya mutu cikin kawai ya mutu a cikin damu shi da bai mutu na ya maka wa dalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wa ta'ala duk shi wale kiri ba malaika azaba ba duka bi ne azaba ce da rama in ka yi rama ya maka rama in ka yi azaba ya maka Allah ya samu dace. Wannan aya tana nuna cewa duk wanda bai yarda da tashin alkiyama ba to ba musulmi ne. Allah ya raba mana kare ta ranar alkiyama. Malai ya ce wa arsalallah kuma Allah subhanahu wataala ya aiko jami'ar rusuli dukkan manzanni gaba daya mubashirina wa mundirina ya aiko su alhali suna masu ba da labari mai daɗi ga wanda ya yi su suna ba da labari mara daɗi ga wanda ya yi tawaye gare su bishara shi ne alkabar mai maye surur insani ba da labari game da abin da zai faranta maka a ce ma an kama Allah za ka samu kwanciyar hankali ga abin da an maka albishin mai daɗi tun nan duniya in ka ba Allah za ka rayu cikin farin ciki in ka ba Allah za ka yi za ka rayu cikin hutu in ka ba Allah subhanahu wata'ala za ka samu cin nasara a cikin rayuwa za ka samu san Allah da manzon Allah in ka ba Allah za ka samu gida aljanna dole na albishin da yake ba da ni da abin da zai faranta maka rai ba ka manzanni su wa mundirina suna masu ban tsoro al-inzar shine mi ba mutum tsoro game da ba mutum labari game da abin da zai tsoron da shi al ikhbar bima yukhawifu al insana ko duniya ko lahira a baka labarin abin da zai baka tsoro duniya ko lahira cewa duk wanda ya saba ma annabawan nan to ga abin da za ya samu duk wanda ya saba musu to ba shi ba kwanciyar hankali ba shi ba hutawa ba shi ba farin ciki ba shi ba samun nema ranar alkiyama to haka manzanni su suna ba da labari mai daɗi ma'ana manzanni suna wa'azi ne na tarhib wa tarhib suna kwadaitar da mutum ya abu mai kyawu da ya samu kyakkyawan sakamako sa'annan kuma suna tsoratar da mutum daga mugu aiki don kai samu mummunan sakamako ranar kiyama haka Allah ya ko manzanni ma'ana su manzanni ba ya marabe su bane kawai haka nan ba a sha daɗi kadai a nema addu'a a nema albarka a duk wanda ya ramu manzanni sai ya sha wa'azi sai mai hannun ka mai sanda ka bi duniya a hankali ka bi doka Allah in kana so ka gama da duniya lafiya su manzanni aka su yan wa'azi ne yan gargari ne tunatarwa su ne ko bayan su maka addu'a ta samun ci gaba ta samun karuwa ta samun gyari ta samun kasuwanci ta samun lafiya ta samun karuwa haihuwa ta samun neman zaman lafiya da kwanciyar hankali duk sun yi maka amma su ce ba duk waɗannan ba za su samu ba sai da ni sai da bin Allah sai da kuma annabawan Allah su aikin su kenan wa dalilu dalili akan cewa Allah ya aiko manzanni suna masu albishir suna masu gargadi qauluhu ta'ala magana Allah subhanahu wata'ala rusulan mubashiri da wa mundiri Allah ya aiko manzanni wato suna masu ba da labari mai dadi kuma suna masu ba da labari mara dadi li Allah ya kula lin nas domin kada ya kasance ga mutane alallahi ga Allah hujjatun wata hujja bada rusuli bayan Allah ya aiko manzanni kuma mutane su ce ma Allah ai mu ba mu ji sakon ka ba ne kuna gane ko yawwa Allah ya aiko annaba da manzanni kuma ya aiko su da bishara ya aiko su da nizara da gargadi da bishara ya aiko su ku gaya wa mutane sabon Allah wanda ya buga abin da zai samu wanda ya kiya kuma ga abin da zai samu ke sa wata Allah ce wa ba nu silul mursalina illa mubashirina wa mundirin wa man amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون Allah ya ce ba aiko annaba da manzanni ba sai dan su zamanto masu albishir zamanto masu gargadi to duk wanda ya bada gaskiya gare su kuma yayi aiki mai kyau Allah ta'ala ya ce da waɗannan ya aljanna babu tsoro a kansu kuma babu bakin ciki a kansu a duniya a lahira ba tsoro ba bakin ciki duniya da lahira duka Allah subhanahu wataala zai dauke musu waɗannan abubuwa kuma da ba dai rayuwar mu gaba daya muna neman ta ne don mu rabu da bakin ciki mu rabu da su waɗannan da alaba kan su shi ke nan kayar da goma cikin nema a ce ba ka tsoro kuma ba ka bakin ciki ma'ana ba abin da zai ba ta amare kullum cikin farin ciki kullum cikin walwala kullum cikin dariya cikin murmushi cikin annashawa kake dama duk abin da kake nema dama kana neman shi ko mace da kake ka aura dan ta kara ma farin ciki ne ka to sai kuma da yake duniya ce ta kara ma damuwa yaya ma kana samun su saboda yi saboda su kara ma kuzari su kara ma walwala da farin ciki don ka ba hanyar Allah da su sai su kara ma kuma ka ba hanyar banza da su shi kenan sai su sama bakin ciki da takaici duk abin da ake nema duk kuɗi da kasuwanci da muke da aiki duk muna yi ne saboda mu rabu da tsoro mu rabu da fargaba da faɗuwar gaba da duk wani abin ya taso bai tara mana hankali amma kuma kaga ana neman ko ba rabu da waɗannan abubuwan daga das duniya ke to amma duk wanda ya ba Allah subhanahu wataala ko da gaban shi ya wadi ko da ya ji tsoro ko da ya shiga cikin fargaba to ba iri ɗaya ne da wanda ba yin Allah in dai bin Allah na gaskiya ne ba na baki ba ka san akwai masu bin Allah da baki da fatan baki yan ta yi daɗi yan ta buri ne kawai ka ta magana addini Allah saboda ni saboda ba da matsala komi da zarar matsala ta zo to shi kenan sai ka ga yamanci ma da ni ma ke wani lafiya to akwai kuma wannan da gaske ne tsakanin shi da Allah yake faɗa ko mi ya faɗi ko da gaban shi ya faɗi ko da ya ɗan shiga damuwa to kuma da sauri za ya dawo nan ladinan taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun mutum baya ta yi nisa ko da wani abu ya same ka na zubi na bacin rai na bakin ciki kana da abu karasa kana kana tariyar kudin ka kana so kai wani abu sai Allah ya jiyo wata musiba ba wai kudin za su konewa ba ba kudin za su dacewa ba ba sace su zai ba musibar taka ce ko ta iyalin wata rashin lafiya ce za ta zo ta lashe wannan kudin kana da yan motar ka kana yin tariyar kudin ka an kwana biyu ban sun kai ka zaba ruwa haka da a sake wata sai dan tauci ya daga nan ba da lafiya da Allah ya zaba kuma ka ga dole ta ya daga nan ta nan ba cuta balan balan balan a kashe hamsin a kashe sattin a kashe saba'in da kari ba sai kaga dan kuɗin da ke gare ka miliyan uku da wani abu da kana jiran budurwa haka sun kai miliyan bakwai ko shida daga sai kaga jiya ta lashe kuɗin kuma ana cewa sai ma yin ta wanda ya kashe ɗin sauran wa ne za ka hukunci ne daga Allah in ba da bata baki kake waɗewa shi ke in ka ɗan ji zafi ka ɗan damuwa ka kuma sai ka dawo ba za ka rike abin ba kai ta kallon abin shi ke Allah ya bada kuma ya karɓa abin shi inna lillahi ma aghada wa lahu ma a'ta Allah subhanahu wataala da abin da ya baka nayi kuma da abin da ya karba ma gari da nashi aro ne da mata ba kullu ma inda nasi ariyatun mustarad da abin da yake wurin mutane aro ne aka bada ko ka san kayan aro mai da sani ka dauka aro kayan mutane da duniya kai karman jahil abin da yi ba to in kama da hana Allah ba za ku mai Allah ba zai ce kawo a ran da na maka kace kai ba dole ka ba da za ka Allah ya ce duwanda ya ba annaba da manzanni wannan babu tsoro a kansu kuma su yi Allah ce wallazi na kan zabu bi ayati amma da suka karyata ayyun yamassuhumul azab azaba za ta zanki samun su lokaci bayan lokaci bi ma kanu yafsukun saboda fasikanci da suke saboda tawaye da suke ma dokan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye wallahu ta'ala ina ita mata kwana wanda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dade shi kuskure kuma Allah ya nuna Allah ya samu gyara nan ba Thank you. mutum ne ya zo ƙarshen sallar shi ai ya yi sallama ta wani su iska ta ce shi ke na sallar shi ta yi kamar na ba abinda ke dole shi ne sallama sallama guda biyu suna ne wadda ka in kayi guda ta ce kenan kayan inda a ce kayan ka sallabe ne to shi ke nan sallar ta lalace amma tun da kari ya kayan sallama ta farko to sallar ka ta yi Allah ya sa mu dace Thank you. mutum ne ya ce wai kakannin iyayen shi ko kuma kakannin shi da sauransu da bangaren uwa da umarci na ko ko yana iya tsara su gaba da masu laida yana iya a yana yana iya laida da sunan su ce Allah ya kai musu na na
mutum kayan nan da sun shirki da shirki da cewa kawai ba za ta ba za ta yin wa ba ba za ta ba za a tashi hankali ba kuma ba za ta ba za ba ta son su ba ta son da amma wa ta yi ka suna ba a yi za su yi kuma taron kalawarin kuma sai ta abinci rana ba ba na rana ba wani abu kudi ka rika duk wani sharhan da wani kasuwa mutum ne zai auren mata su kai sharadi da ita da shi su aka yarjejeniya cewa ba yunwa sa'annan kuma ba rikici sa'annan kuma ba zai da shi ne da malar da zana cikin zai yau da shi ne sati biyu ba a yi sati biyu ba abinci ba abincin rana ba abinci yau a kuma kai abinci gobe babu shi kuma salmana ne shi sharisha yawa ko banka ba mu ya mafi cikin zai sa'annan kuma ga rigima duk da yace babu to waya aure ne ce an yi dai ne ta gaba ta yi wasu ta ce to tunda ba ci ka shi a ita ba musamman ma dai abinci abinci dole abinci dole ne miji ya samu ma mata shi abinci ba a rayuwa abinci dama wajen rigima dole ne dole zana zo mu saba inda ana tare da dole a saba sa'annan kuma na to ga na ba da shawara kana in ba ta yawa kana da haƙƙi in ba ta yawa amma dai sai an zanna an tunatar da shi cewa ana ba shi ba wai cikin sharadi ba yake ba magana wani sharadi ba ne duk wanda ya doko mace daga gidansu to wata ci da mace ko aiki take ana biyan ta wata kai ka ba ta dama da kai za ta ciya saboda ciyarwar ta kanka take ba kanta sannan ba ba ma sai an yi wani ka'ida ana gaya maka ne nauyin da uwaye suke ɗauka na ta ya koma kan tuna maka ne ake ba wai sharadi ba ne dole ne wajibi ne kuma mutane ya zama bi gare su dan kan mace ta kuce ba sai kai ta wasu sharadi a sun ga wani sharadi da ita duk cikin zumuri ne na kana son ta kana da wani takaci wanda ta yi kika bi gida na ba yi ma ba sai ka gaya mata wannan wannan nauyi ne da ya zama a ko kuma ka ce ni ba gida na mace ma ta zama ba kuɗi daga kullum ta jikin ki da yan kuɗin ki na ba ki a wannan ƙarya ce kawai ta banza da wuri da mutum na tura mutum shi ko kuma ka ce gida na in kika ji ba a kashe isi a shi ba ma isin gida dole na abubuwa ne wanda daga bayan ka lokaci kuma ke yi ko sharadi da ko sharadi wanda ka san ka ake cika shi ka ɗauko nauyin da ka yi saukewa ba wanda ko an kama ba ba kai sun Allah ya kiyaye sauran kenan a ta yi hakuri a ji a zauna da iyaye a zauna a tattauna a yi sulhu in abin dama shi kawai dama bai san komi bai iya komi ba kuma ya saka komi dace da ita shi kenan sai a raba har ba a zanna ba a yi zama wuri ba abinci ko zama da yunwa na
ya kare tafiya wanda ya bai kai ga sallah wacce yana yi wasu addu'o'i
kimanta mutum ne yake bin liman zo zaman tahiya liman bai kare tahiya ba shi ya kare ko ko ya halitta ya doyi ba yi liman ya sallami dama ya tahiya an yi tafi salatin annabi akwai adoyi da yawa akwai adoyin da za ka iya yin su in ka kama yin su ana iya minti biyar kana yin su ba su kare bayan tahiya ga su nan mai risala ya kawo su da yawa suka yi ta karatun su daidai to in sun samu zai karanta in kuma waɗanda ka ɗan iya yan karantin kana yin guda biyu guda uku ne mai sallami kai ma sai ka dakata ka sallama dama bayan ta yi akwai salatin annaba akwai adoyi da yawa ɗaya na'am yana tambaya ce ya yi cintuwar kuɗi ko yana yi amfani da su bayan sallama ba bayan neman mai su bayan cigiya da gangamin mai su in ba ka samu ba kuma kai ma mabukaci ne maimakon ka yi sadaka ga wani sai kai makan ka sadaka in kana da bukatar su kai ma kana watan Allah ya kawo wata hanya wani ya cin tuwe ce ga sadaka in tuwa ne ko kuma kai ka cin amma sai bayan sana ya danganci yawan kuɗin da kiman abin da ka cin abin da bai kai kawo bane kana yi sanarwa ta yan kwanaki kajin jihara ne ko na lokacin ta kayan mutane kar kai sauran wato yin amfani da su sai ka tabbatar da baka gane su ba ko dala ko dala ce in dai ka dauke ta ko ka tabbatar da cewa in mai dai za a dala ne ba to haƙi ne ka nuna dala da yi ce ka sai ka dan dauki lokaci kana ta cigiya kana kallon da kuma kana cibiya na baka da gudana in shiga ce in biyar ce haka ne in goma ma haka nan ba za a yi ba amfani da kayan cintuwa wasu suna ganin haka kayan cintuwa ne waye ce yadda saboda Allah an kai yadda naka kana so a cinta kawai ba sai an sanar da kai ba ai ba wanda ke son haka kowa yana son yadda abin shi a zuwa ci gashi an gani amma sai ga suna cewa in suka ji an yi sanarwa an ce ga wani ya tsinci kuɗi kuma ya maido su kuma kuɗi da yawa miliyan guda sai ga yana ce ka amma na ina har abada ba zai kuɗi ba ce maka duk masu kuɗi da kuɗin cintuwa suka yi kuɗi ne ma su kai ba za ka yi koyi da kayan mutane kayan mutane in dai ba ka yi sanarwa su gaya ma mutane kai ta neman masu ba ka samu ba da zalika ba ka ce a sai ka samu su Allah ya samu da shi ya ce da jimawa ya saba ma Allah ya zina yanzu yana so yi tuba ka tuba ka ce Allah ka tuba Allah na tuba na kara kuma Allah ka yare mu ne kawai babu wani abun da ya ta istighfari kai ta tuba ka nuna ma Allah lalle abin ya baka haushi ba ka ji dadi ba na'am
san bayan wahayi ba mu kuma ya ga alamun kuma mun yi ayyuka a tofarsa gaskiya ne za a yi game da mataki da shugaba da wani lokaci wani lokaci ya gani
wani kwanta ba bayan ya tashi da yanke mun yi cikin kwanta ba mutum ne ya tashi da baya bayan walka da kwana sai ga alamar ruwa na ɗa namiji sun yi to ga jikin shi da abin nan ga kayan shi amma kuma shi ya sai ya ga walki ba kenan ya yi shi ba ya tuna ya yi mawalki ya yi tun daga alama da mawalkin ya yi tashi ba kori to shi ne nan ba kori amma yanzu bai ga mawalkin ba amma kuma gani to kenan ya yi shi sai ya yi wanka kuma sai wannan kayan ba zai ibada da su ba dole sai ya wanke wannan hannu na'am a kira sallah a kira sallah
Ah, mutane wanda sa da yara.